بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah maɗauki da ya sare haɗuwarmu a wannan yammaci na litinin sha takwas ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne 26 ga watan 11 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya darasinmu na 75 a littafin ko a karatunmu da muke a littafin fadlul islam na shekul islam malam muhammad bin abdulwahab da sharhinsa da muke bi na malam salih ibn abdulaziz ibn muhammad ibn ibrahim ali sheikh za mu tashi yau a sabon babi wato babi na uku a wannan littafi tun daga farkon littafin mun yi babi na farko bayan muqaddima babin fadlil islam kamar da sunan littafin yake haka sunan babi na farko babi na biyu babu wujubi dukhuli fil islam to bayan yi mana bayani akan babin ko in ce akan matsalar falalar musulunci da alherin da musulunci yake tattare da shi a matsayinsa na addini da falalar da yake da ita akan addinai da falalar da yake da ita akan muminai wato musulmi da falalar da ya kunsa a shi ƙarƙashin kansa sai kuma yi magana akan wajibcin babu wani addini da za a yi sai musulunci duk wanda ya yi wani addinin daban ba musulunci ba to Allah ba zai karɓa ba to babi na uku kuma zai gaya maka menene shi kansa musulunci shi ne abin da za mu shiga yau insha Allah babu tafsiril islami babin da zai magana akan fassarar musulunci me ma'anar al-islam na'am bismillah
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وعن مهدي الحكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المطلوبة وتؤتي الزكاة المطلوبة رواه أحمد وعن أبي كلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال في الإسلام أحمد قال الإيمان قال ولا الإيمان قال أن تؤمن لله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت نعم kamar da muka ji matashiyar ko sunan wannan babi shine babu tafsiril islam babi da zai mana fassara da bayanin ma'ana na lafazin ko kalmar al-islam menene al-islam me ake nufin an ce al-islam to abin da ya ɗauko aya ɗaya ce da kuma hadisai guda hudu kowanne a cikinsu in ka karanta za ka je na maka bayani ne na me ake nufi da al'islam ko ta ɓangaren ta'arifi ko ta ɓangaren mafhumi ya gaya maka me ake nufi da islam ɗin kalmar islam a lugar larabci ba ita ake zance ba a nan kamar da zai zo mana bayani akwai lafuzza a lugar larabci suna da ma'anoninsu kafin shari'a ta zo da shari'a ta zo ta yi amfani da wasu lafuzza irin wannan ta ba su wasu ma'anonin ba na luga ba to kullum in ana zance a littafan shari'a in aka faɗi wata kalma wadda da ba a santa ba sai ta hanyar shari'a to kullum in ka tashi bayanin ma'anarta to daga shari'a za ka ɗauko ba daga luga ba yanzu in ka tashi bayanin me al-islam kar ka ɗauko daga littafan lugan larabci a'a ga abin da za ka ɗauka daga waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai a nan za ka fahimci me ake nufi da al'islam ya yi mana dai wannan bayanin a gaba za mu zo mu gan shi nan dukkan nassoshin ne kamar da ya saba shi malam mai sharhi yakan tattara nassoshin gaba ɗaya na babin sai kuma ya fara sharhi sai an karanta su gaba ɗaya to mu ma yanzu ba za mu iya bin kowanne da sharhinsa ba amma yadda mukan bi shine mu karance abin da ya kawo sai kuma fara sharhin kame da malam ya ajiye sharhin sa insha Allah ta'ala ayar farko da ya kawo ko in ce ayar da ya kawo da yake ita kadai ce ayar Ali Imran Allah madauki na cewa fa in hajjuka in suka yi jayayya da kai in suka ja da kai fa qul to ka ce aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani asali wa manitta ba'ani ma'ana aslamtu ana wa manitta ba'ani yawwa da ni da waɗanda suka bi ni dukkan mu mun sallama mun miƙa fuskar mu ga Allah ma'ana mun miƙa wuyan mu gaba ɗaya sai da Allah maɗauki yayi da mu wannan shine in ka kalli wannan ayar tana magana da ma'anar islam amma kuma kamar tana magana ne akan ma'ana ta luga dinda an ce aslamtu ma'anarsa me na miƙa wuya duk da cewa abinda ake nufi ma'ana ta shari'a ne amma yadda ake faɗar ma'anar a lugar larabci shine aka yi amfani da ita a wannan wuri wa fi sahihi an umar ba za mu tsawaita sharhi akan kowanne ba tun da karanta iya nassan zamu sai mu je a sharhin duk malam ya mana bayani hatta abin da ya shafi takhrijin wasu daga cikin ahadith din da ya kawo wa fi sahihi an Umar ibn al-Khattab daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu musulunci shine an tashhada an la ilaha illa Allah ku rika rike waɗannan ma'anoni za mu zo a mu buƙace su daga gare ku wajen fahimta yawwa al-islamu an tashhada musulunci shine ka yi shaida ka shaida an la ilaha illallah cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah in kai shaida da wannan to kayi islam wannan yana nuna mana ma'anar islam shine wannan abin da aka faɗa wa anna muhammadan rasulullah kuma ka yadda da muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kai shaida cewa manzo ne na Allah wa tuqima salah ka tsaida sallah tsaida sallah ma'anarta ka riƙa yin sallah a kowane lokaci aka ƙayyade maka ka yi wa tu'tiyar zaka ka ba da zakar dukiya in ta kai nisabi in tana cikin dukiyoyin da ake mazakka wata suma ramadan ka azumci watan ramadan wata hujjal baita in istata'ta ilayhi sabila wannan hadisin daga ji kun san asalinsa ko hadisin jibril hadisin tambayar da mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan ya Muhammad akhbirni anil islam sai ce al islamu an tashhada sai faɗi waɗannan rukunai guda nawa guda biyar wannan hadisi da wannan tafsilin anan shine dalilin malamai akan in an ce al islamu to ana nufin al amalu zahira al'amal al-zahira tare da usulin itikadi yau tare da karɓar shaida domin aka ce an ta shahada Allah ilaha illallah a shahadatu la ta tahaqqaqu illa bi itiqadi al-qalbi wa qaulil lisani ko bal malamai sun ƙara da bayan qaulil lisani sai ka yi ilani ka sanar shine yake zama shaida ma'ana zuciyarka ta yadda babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah ka faɗa da baki ashhadu an la ilaha illallah kuma ka yi ilani ka sanar kamar yadda ake kiran mai shaida ya bada shaida a kotu shine ma'anar dama kai shaida shi sa malamai suka tattauna akan musuluncin mutumin da a zuciyarsa ya yarda da la ilaha illallah amma sai bai faɗa ba bai faɗi abin da baki ba sai a duba wannan ƙin faɗar da bai yi ba ƙi ne ya yi ko kuwa hali ne bai samu ba ko makamancin wannan in ƙi ne to musuluncinsa babu domin wajibi in an ƙudurta a zuciya to a faɗa kuma da baki idan ƙi ya yi amma idan wani zarafi ne ya hana shi ko saboda bai iya faɗa ba bebe ne baya magana amma an fassara masa ma'anarta kuma ya yadda ya gyaɗa kai cewa i ya amince to ko da bai faɗa da baki ba tun da ba shi da bakin da zai magana ko ba harshensa baya magana to musuluncinsa ya yi amma da cewa za a ce ka ce la ilaha illa sai ce ni ba zan faɗa ba sai a ce me yasa to anan sai a nemi dalili a gunsa la'alla ya ce bai yarda da ita ba to kaga duk ya rusa gaba ɗaya yawwa ba dama ya nuna a zuciyar babu wannan wani zancen ne daban yana da nasa mahallin amma dai abin da ake magana a nan shine menene islam gashi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da rukunai nan guda nawa guda biyar shi yasa dama in aka go bayanin sa tare da ma'anar imani suke cewa imani shine ayyukan zuciya kudulce kudulce aqidu imani da Allah wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sharrihi rukunan nan guda nawa guda shida shi kuma islam shine rukunai guda biyar wannan idan ta kama sai an baiwa kowanne daga cikin su ma'anarsa shi kadai shine halin da ake cewa mene idza istama'a ko yawwa idza istama'a dhikran iftaraqa ma'ana yawwa وإذا افترقا ذكرا اجتمعا معنى أما دا أن أنبتي إسلام شي كدي تو dole ne imani yana cikinsa hakanan an ambaci imani shi kadai to islam ya shiga cikinsa duk inda aka ce ayyuhal ladina amanu to almuslimuna masu sallah da azumi da zakka da aikin haji duk sun shiga ciki in aka ce innal muslimina to kuma muminai masu imani da Allah da mala'iku da sauran abubuwan imani duk sun shiga ciki haka in an faɗi al'islam ɗin duk wancan ya imani ya shiga in an faɗi al'iman musulunci shi ma ya shiga in aka faɗe su tare kuwa to shine za a yi wannan bambantawa ɗin a ce islam shine ayyukan zahiri imani kuma ayyukan zuciya ana wannan zancen na san mun sha tattaunawa a kansa insha Allah kowa anan ya san wannan kuma zai iya bayani a kansa wafihi an abi hurairata marfu'an ya zo daga abu huraira har yanzu shi ma ya daga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al muslimu to wannan wata ma'anar ce kuma ta al islam tunda ta zo daga bakin shari'a dole ita ma ɗaya ce daga cikin ma'anonin shari'a kuma yana cikin abin da ke ƙarfafa tafsirin cewa al-islam shine al-amalu zahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma al'amalu zahira ya kawo wato ayyuka na bayyane na gabubban jiki me ye wannan ma'anar ta al-islam yace al-islamu ko al-muslimu kai al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda sauran musulmi 'yan uwansa suka kubuta min lisanihi daga harshensa baya zagin su baya cutar da su baya musu ƙazafi baya muzanta su baya giba baya annamimanci baya duk wani lafazi da ake da zai cutar da dan uwansa musulmi musulmi wanda ba shi ba duk gaba su sun kubuta mana suna salim alim tsakanin su da shi baya zagin su baya cutar da su wa yadihi hakanan hannunsa al-lisanu wal yad su kadai aka ambata nan ko da harshe da kuma hannu ma'ana baya zagi baya cutarwa da baki hakanan kuma baya cutarwa da hannunsa ba zai amfani da hannunsa wajen sata ba zai amfani da hannunsa wajen duka wajen zub da jini da sauran abubuwan da suke haramun dangane da dan uwansa musulmi ba almuslimu akhul muslim oh la yahqiruhu wa la yazlimuhu la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la wa la yakhdhuluhu wa la yakhdhuluhu ai baya tabar da shi ba zai zalunce shi ba sannan kuma ba zai cutar da shi ba sannan kuma ba zai wulakanta shi ba sannan kuma ba zai rabu da shi ya ƙi taimakonsa ba sai ce mene kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu to kada a yi amfani da harshe a cutar da mutum musulmi kada a yi amfani da hannu a cutar da mutum musulmi to duk mutumin da ya siffantu da wannan siffar baya zaluntar mutane baya wulakanta su baya cutar da su baya kin taimakonsu la da harshensa ko da hannunsa to wannan shine musulmi to kun ga nan kuma tafsirin islam ne bi sifatil muslimi haka ne yawwa siffar musulmi ita aka fassara islam din da ita a wannan hadisi din da duk wanda ya siffantu da wannan siffa ya aikata islam yana nan dai wani yana karfafa mana maganar al'amal al-zahira وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال كان بهز ابن حكيم حكيم ابن هزام يا تنبي من زمان الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن سيني النبي فقال سيسي مثلا أن تسلم قلبك لله كسلم zuciyarka ga Allah me ma'anar ka sallama kai submitting ka miƙa in aka ce mutum ya miƙa wuya ga Allah ko ya miƙa zuciyarsa ga Allah ana nufin tabarra'a min haulihi wa quwwatihi ko wa tabarra'a min jabarutihi wa kibriyaihi wa tawada'a lillahi وسلم الأمور إلى الله ولا يدعي قوة ولا حيلة mutum ya zama ya kubuta daga alhaulu wal quwwa yana da cikin manya manyan lafuzza masu muhimmanci da Allah yake so daga bakin bawansa at-tabarru'u min alhauli wal quwwa mutum ya kubuta daga alhaulu wal quwwa ya rika yawan la haula wala quwwata illa billah ma'anar wannan lafazi shine ka amince ba ka da wata dabara ba ka da wani ƙarfi wa kanka sai abin da Allah ya yi da kai kuma sannan ka kukuta daga duk wani girman kai da jiji da kai ka sallama ka miƙa wuyar irin yadda dabba za ta miƙa wuya in za a yanka ta in aka miƙa wuyan ba ta noƙe shi haka za ta galala ta saki wannan duka saboda horewar Allah maɗaukaki to kai ma ka horar da kanka ga Allah babu girman kai ka yi tawazu ka yadda da cewa kai bawa ne na Allah baka da wani ƙarfi baka da iko duk abin da Allah ya ga dama ya yi da kai to wannan shine ma'anar al-islam sannan sai yake cewa wa an tuwalli wajhaka ila Allah ka juya fuskarka zuwa ga Allah ka miƙa masa dai duka sai da yayi wa an tusalli as-salata al-maktubata kuma kai sallah ta wajibi wa tu'ti az-zakata al-mafruḍa haka nan ka bada zakka ta wajibi me bai faɗa ba a cikin rukunan nan haji ga saumu ya faɗa nan bai faɗi saumu ba ya faɗi zakka ya faɗi a nan ya faɗi sallah da zakka kawai ya kuma faɗi al'islamu lillah wannan kuma ma'anarsa shine shahadatu Allah ilaha illallah yawwa duka wannan dai zamu zo sharhin su insha Allah rawahu Ahmad yace wa an abi qilabata ar-rajul min ahli sham zamu zo mu magana takarijin wannan hadisi insha Allah yawwa mun zo kan sharhin sa daga Abu Qilaba daga wani mutum daga cikin ahli sham an abihi daga babansa annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mal islamu menene islam qala an tuslima qalbaka lillah wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika ka miƙa ka sallama zuciyarka ga Allah musulmi kuma su kubuta daga harshenka da hannunka wannan ya nanata mana kamar wancan da ya gabata wasu malamai sun tattauna ko da ke mu bari sai mun zo gun sharhin ko shin wannan hadisin cewa man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ko kuma wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika almuslimun yana da mafhum ko ba mafhum hmm? ku nake tambaya هل له مفهوم المخالفة أو لا مفهوم له يا أخوك شو abin nufi da aka ce musulmi shine wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa a wannan ruwaya ta biyu an tuslima qalbaka lillah wa yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika ka miƙa zuciyarka ga Allah sannan kuma musulmi su kubuta daga hannunka da harshenka harshenka da hannunka to da yace musulmi su kubuta su tsira daga sharrin baki da sharrin hannu daga gare ka ya kai musulmi shin lafazin musulmin yana da mafhumi ma'ana wanda ba musulmi ba ya halatta a cutar da shi da harshe a cutar da shi da baki da hannu shine abin nufi shine tambayar in an ce yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi yana da shi ba shi da shi yawwa la mafhuma lahu shi ne ma'ana la mafhuma lahu ma'ana kenan abinda an ce idan duk abin din da kake karanta maganar malamai sai suka ce maka la mafhuma lahu ma'ana la ta'khudh min hadhihi al-lafzati mafhum al-mukhalafati fataqul idan aksu zalika yajuz adama idan an dauki mafhumul mukhalafa abinda ake cewa kenan ko ma'ana in aka ce musulmi su kubuta daga harshenka da hannunka to in ka ɗauki mafhumin mukhalafa ka ce to tunda musulmi aka ce to ashe kenan wanda ba musulmi ba ya halatta ka cutar da su da baki ya halatta ka cutar da su da hannu a saci kayansu a kwashe a kwakwace a zazzage su a ci mutunci a musulunci ya halatta a wannan to shine to dalilin ma'ana dalilin kenan da zai sa sai mu ce wannan almuslimuna la mafhuma lahu kun gane yanzu ma'ana la mafhuma lahu yawwa ma'ana ba a daukar mafhumul mukhalafa na san mun sha nana ta ma'anar mafhumul mukhalafa ana dai qala sai kuma yace wannan amma wannan maganar akwai tafsili akan ta zai zo nan gaba sai kuma yace ayyul islami afdalu to shi musulunci nan tun daga shi an faɗa khilal ne halaye ne ɗabi'u ne ta'adu ne ayyuka ne shi musulunci akwai kaza akwai kaza shahadatu Allah ilaha illa kun ga sai kuma sallah zakka azumi haji da kuma tsare cutarka karta isa ga mutane karka cuci kowa da harshenka karka cuci kowa da hannunka to a cikin musuluncin nan wannan wanne ne afdalu wanne ne yafi fi قال سيتي الإيمان الإيمان قال سيتي وما الإيمان تشيكم إيمان مي قال سيتي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت kuga in kuka tafi in ka tafi ka dawo sai ka gade ashe imanin yana cikin islam islam din yana cikin imani haka ne ko ba ka ba abin da ake suna maka fahimta kenan za mu zo da insha Allah akwai ƙarin bayani da Malam Salih Al-Sheikh matsayinsa na ƙwararren iya sharhin waɗannan matsaloli, insha Allah za mu ɗauki darussa da yawa a cikin abin da za mu ji daga gare shi. A karatun wannan wurin, an tuslima kalbaka lillah wa yaslama ba wa yuslima ba wa yaslama yawwa wannan fi'ilin farko an tuslima daga aslama ne aslama yuslimu islaman yawwa an tuslima kalbaka kai ka miƙa wuyanka da zuciyarka ga Allah ita kuma wannan na biyu wa yaslam za karanta shi kuma daga salima ne ba daga aslama ba salima yaslamu to an yaslama muslimuna haka za karanta an gane wurin yawwa na'am a maimaita Hmm. Hmm. Yawwa, in aka ɗauki mafhumul mukhalafa shi ma daga ba ta ɓangaren lafazin musulmi ba amma ta ɓangaren aikin idan musulmi ba su kuɓuta daga harshen mutum ba ba su kuɓuta daga hannunsa ba to akwai matsala a musuluncinsa bai zama musliman kamilal islami ba ba za a ce masa ba musulmi ba saboda waɗannan akasinsu ma'asi ne ba kufuru ba ne ku gane wannan sosai Allah saka mana alheri wanda da kai tambayan nan akasin wannan ayyukan almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi suka tsira daga hannunsa daga harshensa ko to musulmin da musulmi ‘yan uwansa ba su tsira daga harshensa daga hannunsa ba fa, me hukuncinsa, shi ba musulmi ba ne? Sai a ce, I laisa musliman kamilan islami, ba musulmi cikakken musulmi ba ne, amma ba kafiri ba ne, don me ba za a ce masa kafiri ba, saboda waɗannan kishiyar wannan aikin kuɓuta daga hannu, kuɓuta daga harshe, kishiyarsu shine me? cutarwa da baki cutarwa da hannu to cutarwa da baki da cutarwa da hannu kafirci ne ko kuwa haramun ne haramun ne don haka ba za a fidda shi daga musulunci ba sai a ce me musulmi ne amma ba cikakken islam ne da shi amma da ambatan abu ne misali an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah to wannan wanda bai yi wannan ba menene shi wannan kafiri ne an gane yawwa sannan kuma sai abu sauran ɗaya bayan ɗaya me hukuncin sallah in mutum bai ba to nan kuma za mu shiga wani babi daban yawwa idan wanda baya sallah me hukuncinsa fatawa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya sallah kafiri ne akwai sabani dai a mas'alar dangane da mutum zai kafirta saboda kin yin sallah ko ba zai kafirta ba a mazhabar malikiya na san kun sani cewa bai kafirta ba amma yustatabu salasa za a ɗaure shi a nemi ya tuba kwana uku ana kiransa zo kai sallah zo kai sallah azhar haka la'asar haka magariba haka isha'i haka asuba haka kullum kwana uku in kwana uku ta wuce ya ƙi to sai a kashe shi wannan dai sabani ne tsakanin malamai dangane da amma fatawar sahabbai ita ce duk wanda baya sallah kafiri kwata kwata ya aje ta baya yi wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma azumi da zakka da haji akwai sabani mai yawa dangane da su idan mutum bai yi azumi ba ladabtarwa ake masa wannan fa a cikin mutanen da suka gamsu suka yi imani cewa duk waɗannan abubuwan wajibai ne wanda ya ƙudurci cewa ba wajibi bane to ya kafirta nan zancen da muke kin yi yawwa wani ya yadda da sallah wajibi ne amma kuma ya ƙi to shine wancan hukuncin zai zo ya yadda da azumi wajibi ne amma ya ƙi to sai a ladabtar da shi ya yadda da aikin haji wajibi ne amma ya ƙi zuwa shi ma sai a ja hankalinsa ya tafi saboda mai aikin haji wajibcinsa sau ɗaya ne a rayuwa kuma rayuwar bata zo ƙarshe ba an fahimci abin kullum mutum inda yana da rai to ana sa ran zai je haji don haka ba a kama shi a daure saboda bai je haji ba an fahimci wannan yawo shi sa malaman suka saba irin wannan matsala sannan na faɗi azumi ko zakka in mutum ya ki bayarwa me ake karɓar ta ake da ƙarfi muddin da ya yarda wajiba ce to sai a karɓe ta da ƙarfi daga wurinsa a tura shugaba ya tura wanda za su je su kwato kun ga ashe kenan inkarin waɗannan wannan duk malam ibn timiya ya tattauna wani abin da faɗi a cikin littafinsa kitabul iman al-kabir a juz'i na bakwai na majmu'ul fatawa in ka karanta shafuka sama da ɗari bakwai duk akan wannan mas'ala littafi wuri ne mai muhimmanci mutum ya karanta ya ji waɗannan mas'aloli to amma abin da ya shafi rukunin imani fa su tun da dama ba ayyukan gaɓuɓɓa ba ne magana ce ta ka yadda a zuci to duk wanda ya inkarin su kafirci ne duk wanda bai yadda da Allah ba ya kafirta wanda bai yadda da akwai mala'iku ba ya kafirta wanda bai yarda da littattafan Allah ba ya kafirta wanda bai yarda da manzannin Allah ba ya kafirta wanda bai yarda da ranar ƙarshe ba ma'ana bai yarda da akwai kiyama za a tashi ba shi ma ya kafirta wanda bai yarda da kaddara ba ya kafirta dan me dan ya ƙaryata Allah madaukaki da ya faɗi duk waɗannan abubuwan cewa akwai su an fahimci abin ko yawwa wannan kenan to mu je sharhi din insha Allah ta'ala الشرح قال رحمه الله تعالى ما صالح آل الشيخ يتي ما محمد بن عبد الوهاب ياتي باب تفسير الإسلام babi da zai mana magana akan bayanin ma'anar musulunci na kauce wa faɗin tafsirin islam in ce fassarar musulunci saboda a hausa a tafsiri daban fassara daban fassara ana nufin daga wani yare zuwa wani yare haka ba haushe ke cewa duk da cewa daga larabcin aka ɗauko shi ko tafsiri a istilahin malamai ba fassara ba ce bayanin ma'ana shine tafsiri to ita yake nufi a nan ba tarjama ba yawwa waccan fassara sunanta tarjama don haka babu tafsiril islam babi da zai mana magana akan bayanin ma'anar islam explanation na ma'anar islam ba'da an bayyana fadlal islam bayan malam ya bayyana nan mana falalar musulunci shine babi na farko wa bayyana wujubar dukhuli fil islam ya bayyana mana kuma wajibcin shiga musulunci shine babi na biyu wal usul al'ammata da kuma ƙa'idoji ginshiƙai gama gari da za su shiga kowane babi a ƙida liltizamil islami wanda suke wajibi ne a same su dal lungumar musulunci da karɓarsa wa ma ya jibu duhulu fihi da abin da ya wajaba a shiga cikinsa ɗin min haithul qawa'idul kulli al qawa'idul kulliyatu ta ɓangaren ƙa'idoji general ƙa'idoji shine alƙawa'idul kulliya ƙa'idoji principles allati tashmalu littiba'a wa talaqqi wanda suka kunshi bi da kuma karɓa talaqqi shine karɓa karɓi shari'arka karɓi aƙidarka shi yasa wannan babi a ɓangaren aƙida yana daga cikin ma'aunai da ake gane aƙidar mutum daidai take ko ba daidai ba shi ana ce masa babin masadiru talaqqi masadiru talaqqi shine sources da mutum yake ɗauko ko asalin da yake zuƙo aƙidarsa da yake ɗauko aƙidarsa asalin musulunci daga ina ake samuwa komai da shari'o'insa da aƙidunsa da ƙur'ani ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne sources asali mabubbugar da zaka je ka ɗauko aƙidarka to idan ka ga wani ya ƙara wata mabubbugar daban to alama ce ta zaɓanta ne ko mutum ya ce daga hankalinsa ko kuma daga mafarke-mafarke kamar abun sufaye da mafarki da kuma abin nan wajidi da abin da ake ce ma jazaba ta fusgi mutum sai ya faɗi wani abu sai a ce shi ma tun da waliyi ne to abin da ya faɗa shi ma shari'a ne da irin waɗannan abubuwan da mafarke mafarke a ce wane ya yi mafarki ya ga wane ya ga annabi sallallahu ya ce a ce a yi kaza to duk waɗannan a musulunci wannan ba asali ba ne da ake ɗauko musulunci to idan ka fahimci musuluncin asali ya bayyana maka ƙa'idojin daga ina ake ɗauko ilimi daga ina ne asali haka nan ka duba gefen shi'a su kuma za ka gani su ma suna da masadir ɗinsu banda dama ba ruwan ba qur'ani sukan faɗi qur'ani da baki amma asalin addini farkonsa da ƙarshensa shine aqwalul a'imma abinda a'imma suka faɗa dan hal qur'ani sun ce shi qur'ani littafi ne samitu me ma'anar samit gum haka yake baya magana ƙur'ani littafi ne da baya magana imamai su ne kitabun nafiq don haka dole ba za ka yi aiki da wata aya ba a ƙur'ani sai ka je gun imami ya ce maka kaza za ka yi da ita ba dama karanta ƙur'ani kai da shi ka buɗe ka ce allahu ta'ala kaza da kaza ka je ka yi aiki sai imamai sun ce haka ne za ka shi yasa ƙur'ani ba shi da ƙima a gunsu su ba sa cikin masu ɗaukar irin mafarkai da sauransu amma duk wani abu da ya dace da mazhabar su to za su ɗauke shi ko ƙur'ani ya karɓa ko bai karɓa ba ko sunna ta karɓa ko bata karɓa ba da kuma maganganu da ra'ayoyin malaman su na kowane zamani wanda ake cewa marji'i marji'i dan aqida shi'a ba a yin addinin kai da littattafai ba a yi babu ka karanta littattafai kai kaɗai kai aiki da su a'a duk mai shi a ko'ina yake dole a area da yake ya samu marji'i da aka yarda da shi daga can gaba ɗaya cewa wane shi ne marji'inku duk abin da za ku shi za ku tambaya kowa kuma kamar list na irin yadda za ka samu a gurin kiristoci ko kowa da cocinsa da cocin da yake zuwa mai nan baya zuwa nan mai nan baya zuwa nan to haka suke kowace al'umma da marji'i da za a ce wane shi ne marji'inku da fatawa da kuɗin humusi da me duk shi za ku tura ba shi kuma ya aika gaba wannan shine tsarin addini amma in kana karanta musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga cewa ana koya maka ittiba'i da talaqqi ittiba'i shine bi kamar da ibnu mas'ud ya faɗa ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kar ku kirkiro naku faqad kufitum an isar muku duk abin da kuke so ayi an gama abin da yake rage muku shine ku karanta ku gane ku yi aiki musuluncin an gama cika shi to Allah ya samu dace wa mufaraqati ahli jahiliya da kuma ka'idoji da suka shafi rabuwa da mutanen jahiliya karka bi jahiliya me jahiliya gurgudan karatun da muka yi a siyakin karatun mu mun yi bayanin me ake nufi da jahiliya Allah saba kuma ta ba na'am duk abu ba aiki ba ƙaulan wa fi'ilan wa tarkan duk waɗannan abubuwan guda uku in suka saba wa abin da manzanni suka zo ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine jahiliya duk abin da ya saba wa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ma'anar jahiliya sai ka rike wannan to ya ga mana wannan ai ko wal istiqamatu ila ghairi zalika da kuma istiqama tsayuwa akan hanya ta daidaiciya ya ce ila madaidaiciya ila gairi zalika da kuma dai sauran abubuwa da aka bayyana mana duk a babi na biyu to bayan ya faɗa mana wannan babi na farko akan falala babi na biyu akan wajibcin shiga wanda a cikinsa muka samu waɗannan ka'idoji to bayan ya yi wannan fassara al-islam tafsiran tafsiliya sai kuma yi mana bayanin me ma'anar musulunci bayani daki daki shine ma'anar tafsiliya zaka idan baka taba karanta littafin da aka yi bayanin meye islam ba to mun shigo shi yau insha Allah ga littafin da zai maka wannan bayani me ake nufi da musulunci shi kansa karka ce an rena ka musulunci waye bai sani ba ai kowa san musulunci amma an ce kai bayanin kuma sai ka ga mutum ya rasa yadda zai ko akwai abubuwa da wajibi ne mutum ya san su ina shi ɗazu da safe ne muke wani karatun daban akwai abin da ake cewa almuhkamat na addini wanda tilas duk musulmi musuluncinsa ba zai inganta ba sai ya san su ma'anar la ilaha illallah da ma'anar ibada da sanin cewa duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba to ya aikata kafirci ko ya yi shirka da sanin cewa mushirikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gumakan da suka bautawa ba sun bauta musu ne don su itatuwa bane a'a sun bauta musu ne saboda sunan da suka sanya musu na waliyai ko annabawa to waɗannan abubuwan su ne ginshikan abin da ya- wajibi mutum ya san su a tauhidi tilas ka san me ma'anar la ilaha illallah ko kana ganin ba dole bane dole ne duk wanda bai san ma'anar la ilaha illallah ba to akwai kokonto akan musuluncinsa me ma'anar la ilaha illallah na ji- na san insha Allah kowa ya sani an kowa ya sani la ilaha illallah ba fassarar ba kudirtar wannan ma'anar cewa ka yadda ka tabbatar babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah shine ma'anar la ilaha illallah aka kowa san wannan yawwa to duk wanda bai san wannan ba da mutum zai zo ya faɗi a ce ya zo ya musulunta sai aka ce to kawai ka ce la ilaha illallah sai ya faɗa yana tafiya kuma in kirista ne misali sai ya daga hannunsa ya ce ya jesus ba ni kaza ya rusa ko bai rusa ba ya nuna gaba ɗaya ma dama bai fahimci me ya zo ya faɗa ba kaga ashe ana faɗar wannan kalmar da yawa ba a san ma'anarta ba shi yasa in mutum ya zo musulunta lalle a yi masa bayanin wannan ma'ana sai an bayyana masa kaga abinda ake nufi da wannan islam ɗin da kai zo zaka shiga shine ba a bautawa kowa sai Allah ka san ma'ana kowa i kowa karka cire kowa Allah shi kadai za a bauta da ka ba a bauta annaba ba a bauta Jesus ba a bauta wa Mary ba a bauta wa waye ba a bauta kowa ba a bauta masa Allah shi ne abin bauta shi kadai ka yarda yace eh na yarda to a lokacin ya riski sabuwar rayuwar da zai shiga sannan a gaya masa ƙari akan abin da ka sani dangane da annabi isa ko in ce ka cire maganar uluhiyarsa to ƙarin da za a baka shine shi manzo ne ka da dama manzo ne daga Allah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma manzo ne na Allah shine manzon ƙarshe ka yarda da wannan irin yadda Allah ya aiko annabi Isa irin yadda Allah ya aiko annabi Musa ya kuma aiko annabin ƙarshe shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yarda yace eh na yarda to a lokacin ya fahimci me za irin abin da zai shiga sai a ce to ka faɗi wannan abin da na gaya ma shine ma'anar abin da zan gaya maka ka ce ashhadu sai kuma a gaya masa kalma masu musuluntar da mutane a kula da wannan abu ba wai kawai gaggawar a ce wani ya zo a bashi kalma kaza da kaza a bashi kalmar amma bayan an masa bayani ya san cewa ya shigo da sanin wannan ma'anar Mm. alal akalla ko wannan din a gaya masa sauran abubuwan ya san su a hankali a hankali abin da ya shafi wajibcin sallah eh, kar an mai da hankali kan gaya masa haram haram haram ko yawwa kar a gaggawa faɗa masa wannan Eh, ne, farkon musulunta mutum zai zo da sha'awoyinsa da abubuwansa kafin musuluncin ya tsumu a jikinsa ya ji ba zai ba to a bi shi a hankali babban abun shine islam din yastaqirra fi qalbihi Mm. to mu shiga za mu shiga wani abu qala sai shi tafsirul islami sai shi wal islamu fi lugati in an ce al islam fi lugati a lugar larabci fi'lu fi'il ne da na aslama yuslimu a ce in an ce aslama fi'ili ne ruba'i mai ma'anar ruba'i mai asalinsa haruffa biyar hudu ne harufa hudu ne ka gansu ai aslama akwai hamza akwai sinun akwai lamu akwai mim in kuma wannan a fi'ili madi ke mudari'insa shine yuslim yawwa yuslim hamza din a da ita ya'u mai bamma yawwa yuslimu to aslama ya'ani dakhala fi silmi aslama tana da ma'ana biyu da khalafi silmi ya shiga cikin zaman lafiya da miƙa wuya in an ce silma ana nufin zaman lafiya ce sa ka suna fassara islam su ce shine peace abinda ake nufi amma ba wai islam din shine peace ba lafazin aslaman ma'anarsa shine ad-dukhulu fi silmi ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafatan to amma as-silmi anan abin da ake shine al-islam musulunci ake nufi yana zuwa kuma da ma'anar wannan zaman lafiya din saboda sinun da lamun da mimun din shine usul din da aka ciro wannan kalma daga gare ta kuma suna zuwa da ma'anar in ka ce aslama ana nufin miƙa wuyanka ka shiga cikin miƙa wuya tsakaninka da Allah zaman lafiya tsakaninka da Allah an fahimci abin zaman lafiyan wanda ake nufi shine ka zauna lafiya da Allah shine asalin Islam zaman lafiya da Allah kuma yi ma'anarsa ka yadda shine sama ka yadda shine ubangiji shine mahalicci shi za a bautawa kai kuma ka yadda kai bawa ne makaskanci an fahimci wannan abu to a lokacin ka saka masa duk abin da ya ga dama yayi da kai shari'o'insa da ya ce in ya ce kai dama to kai kai hagu kai wannan shine ma'anarsu ذاك يعني دخول في السلم أو دخول في الإسلام هكذا كوكما شغاتك ميك أوية كما يقال مثلا كما يدعى فدي اللغة يعني في اللغة أربعة إذا دخل في الربيع إذا متين شغا لوكة ربيع دامنة سيأتي أربعة يا شغا لوكة دامنة أنجد إذا دخل au ata najdan idan mutum ya je najd sai a ce an jada ma'ana dakhala fi najd athama idan ata tihama in ya je area da ake kira tihama to sai a ce athama wa hakaza haka dai duk ana faɗin irin wannan duk garin da mutum ya shiga sai ana iya sa masa wannan a irin wannan wazani din a faɗi sunan garin da irin wannan siga din فأسلم معنى أسلم يعني دخل في السلم والمسلم هو من أسلم shi kuma musulmi shine wanda yake aslama ya miƙa wuyansa ya shiga zaman lafiya da Allah li'annahu raghiba salamata domin ya kwadaitu da cewa yana son ya samu zaman lafiya yana so ya kubuta duk wanda ya musulunta ma'anar ya musulunta shine yana son ya zauna lafiya da Allah yana son ya tsira daga azabar Allah yana son kar a sa shi a wuta duk wannan sunansu ne ne assalama shine samun peace da security to daga ina zaka same su daga Allah in ka yadda da shi ka miƙa masa komai an fahimci ma'anar abin da haka kalmomin duk suna da alaka da juna wa kullu muslimin ko duk musulmi idan ne ko ya sa nan ko yawwa idan ta zama ne alif ta faɗi a ƙara ta jikin iz to a ƙara alif idan ta zama duk musulmi idan ya lazimci au tabbaka al-islam ko kuma ya tabbaka musulunci mai ma'anan tabbakawa ya yi aiki da musulunci yi applying musulunci a rayuwarsa shine tatbiqi aw itaqada ko ya kudurci usulul islami ginshikan musulunci ya yadda da su yani usulul islami khamsa ginshikan musulunci nan guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah da sallah da azumi da zakka da haji wa arkanul imani ya kuma kudurci rukunan imani fa innahu hina idin to a wannan lokacin ya kunu qad aslama wajhahu lillahi jalla wa ala to a lokacin ya musulunta ya miƙa wuyansa ya miƙa fuskarsa ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya ga Allah yanzu kun ga ma'anar musulunci ta fito yawa rungumar duk abin da musulunci ya zo da shi shine islam ka yadda da rukunan musulunci ka yadda da rukunan imani baki da ya'ani annahu lam yattabi'il hawa ma'anarsa shine bai bi son zuciya ba bal lazima al-istislam lillahi jalla wa ala ya lazimci miƙa wuya ga Allah sai da Allah ya dishi sai ce hadha tafsiru ya'ti fi bayan al-ayati wannan tafsirin duk zai zo daga baya kaga ko bayan duk wannan din da ya faɗa ya ce akwai ƙari in mun zo bayanin ayan nan da ya kawo faqul aslamtu wajhiya lillah yace to duk zai zo amma fi shar'i wannan da yana maka ta'arifin definition yake kawo maka na islam fi lugha a lugar larabci to yanzu za a yi bayanin meye islam fi shar'i a yaren shari'a yace fal islamu laysa huwa dukhulan fi silmi musulunci a shar'ance ba shine dukhulan fi silmi shiga kawai cikin as-silm ba zaman lafiya ko makamancin wannan walakin huwa dukhul shiga ne ya'ani aslama dakhala fil islamil khas ma'anarsa shine mutum ya shiga cikin al-islamul khas to me al-islamul khas hmm al-islamul khas mun karanta shi a baya musulunci ya kasu kashi biyu akwai al-islamul am general islam shine musuluncin duk annabawa shine bautar Allah shi kadai da da'a ga manzanni bautar Allah shi kadai da da'a ga manzanni amma idan mutum ya kace al-islamul khas ana nufin bautar Allah shi kadai da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya zo da shi da lazimta shari'a wannan shine al-islamul khas don an ce mutum aslama to ya rungumi shari'ar Allah ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince zai karbi duk abin da Allah ya dora masa wannan shine ma'anar al-islam طيب سيت أما في الشرع يو الإسلام الخاص هو الذي له صفاته وأن ينادى صفه فنسا له أركان ينادى ركني سنة وأن نند مكزي إلى آخره فقد يدخل السلم زي متن زي شقاء زمن لافية لكن لا يقال له مسلم أما بقى مثلا مسلمين وقد يدخل في السلم يعني في طلب السلام أجني zai iya shiga cikin zaman lafiya da neman zaman lafiya lakinnahu fil lugati ko qabla kana zalika sha'i'an wace wannan wannan a lugar larabci ne haka abin ya kasance da haka ya yadu ana faɗi mutum a ce aslama ya shiga cikin zaman lafiya amma asali in an ce aslama to ba zaman lafiyar ba ne ma'anarsa shine miƙa wuya ga addinin Allah yarda da shi karɓarsa shiga cikinsa yarda da shi sallamawa sai yadda aka yi da kai karɓarsa aiki da shi cikin rayuwarka shine ma'anar islam an fahimci abin in muna faɗin wannan ba ma nufin cewa masu fassara islam da peace sun yi kuskure yana da asali wannan ma'anar amma fa ba shine ma'anar islam ba a lugar larabci ana faɗar haka in an ce aslama ai da fi silmi kun ji mun karanta amma kar ka zo misali masu wa'azi da turanci musamman islam means peace total yawwa ma'anarsa shine total submission ba peace din ba peace din wani abu ne wanda lalle sai da shi islam din ya samu amma in kana nufin haƙiƙanin ma'anar kalmar islam ita ce peace to ba haka bane dan wannan fi'ilin kamar da ambata ai daga aslama ne yuslimu aslama yuslimu kuma an ce aslama shine kai haka sai yadda aka yi da kai an fahimci abin ma'ana ka miƙa wuya ka yadda da duk yadda aka ji haka zaka jawo tare da cewa amma yana daga cikin manya-manyan abubuwa da musulunci ke koyarwa zaman lafiya wannan babu inkari bal asali ne sosai babba mai muhimmanci ina ne sai ce wa hadha min al alfazi al kathirati allati nuqilat min ma'anaha al lughawi wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza da yawa da aka ɗauko su daga ma'anarsu ta lugar larabci ila ma'anan shar'iyyin istilahiyyin aka yi amfani da shi zuwa ga wata ma'ana ta shari'a ta istilahi ta yaren malamai mithlus salah kamar sallah mun sha maganan nan ko lafazin sallah in an ce as-salah kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani da wannan shari'ar in ka ji balarabe ya ce as-salah to yana nufin addu'a addu'a ita ce as-salah amma da musulunci ya zo sai ya ɗauki wannan ma'anar ta lugar larabci yake amfani da ita amma ba wannan yake nufi ba a yanzu idan an ce assala duk musulmi yana zuwa littafan luga ne ya gano ma'anar sallah ko kuwa wanda Allah maɗauki ya faɗa a Ƙur'ani da manzon Allah sun ya faɗa a hadisai ita ce sallah to ita kuma ya take shine malamai suke cewa sallah ita ce al-aqwalu والأفعال المفتوحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ayyukan nan da maganganun nan da ake buɗe su da kabbara kuma ake rufewa da sallama to duk inda za ka je a gun a littafan musulunci wannan shine ma'anar sallah to haka nan lafazin islam in ka ce yana da ma'ana a lugar larabci aslama shine ad-dukhulu fi shay'i fi silmi fi kaza fi kaza fi kaza to in ka zo zancen shari'a ma'anar al-islam an yi amfani da shi ne ana nufin sallama kai mi kauya total submission yadda da dukkan shari'o'in addinin musulunci karɓar umarnin Allah yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskata shi da'a gare shi aiki da wannan shari'ar komai naka sunansa islam to wannan shine ma'anar mene musulunci مثل الإيمان هكذا الإيمان لفظ الإيمان اللغة العربية تصديقي gaskatawa ko da amincewa da abu da karɓa da shi shi sa a karatun zaure ake fassara imani da cewa ba da yarda ya ku waɗanda suka ba da gaskiya shine ma'anar imani to wannan ma'anarsa kenan a larabci a shar'ance in an zo imani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yace fa akhbirni anil iman duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku shine gaskiya sai ce al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari ko an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi ka isa ka ce wannan ba shine ma'anar iman ba to in kana zance a shar'ance wannan shine iman in kana zance a lugar larabci gaskatawa ba da gaskiya kaga akwai lafazin imani a gun balarabe da shari'a ta zo sai ta ɗauki wannan lafazin sai ta mai da shi wani abu daban to ta haɗa ta faɗaɗa shi aka sako abubuwa da yawa a ciki wa misalin zaka haka nan lafazin zaka asalin zaka shine tsarki da haɓaka abu ya haɓaka abu ya tsarkaka abu ya ƙara girma shi ake nufi da zakka numuwi growth yawwa shi ake nufi da zakka to amma a shar'ance fa in aka ce wa aqimu sala wa atu zakka aqimu sala wace sallah ake nufi wanda muke magana da su to zakka kuma wace ake nufi ita ma ita ce sadaka ta farilla wadda ake akan wasu dukiyoyi na musamman sannan kuma idan sun kai nisabi na musamman kuma mikdari na musamman za a dauka a baya ko da wato wannan shine abin da shari'a take yi wannan abin da malam ya shigo da mu yau yana da muhimmanci ba iya wannan babin ba a babi babi da yawa in ka zo magana shi yasa za ga masu karanta islam ko shari'a ana ilmantar da su kuma ba su kaɗai ba kowane fanni na ilimi yanzu a jami'o'i a ko ina ana ko a secondary schools ko ma ina dai na karatu in aka zo za a fara baka bayanin me ma'anar abu ai ana fara da definition ne ko yawwa to definition zaka ji an ce a baka literal definition da kuma technical definition ko ba haka ake ba yawwa ka kalli abun a asalin lugar lugar inda ka dauko in faransanci kuke yi to daga nan sai a ce ko turanci sai a ce a turanci kalma kaza daga kaza aka samo ta ko haddan san ishtiqaqi da sauransu duk a faɗa sannan sai a ce amma technically a gurin malaman wannan fannin in suka ce kaza to ga abin da suke nufi ai kun san wannan duk wanda ya karatu ya san wannan to haka a musulunci shi ma islam daban kuma a luga kuma ma'anarsa daban a shar'a to mu tsaya a nan ko kuma a'a mu ƙarasa nan amma al-islamu fi shar'i amma al-islamu fi shar'i faqad bayyanat al-ayatu to waɗannan ayoyi sun bayyana me ma'anarsa wa bayyanat al-ahadithu allati sayati bayanuha insha Allah to ayoyin nan ko ayan nan guda ɗaya da aka faɗa a wannan babin da wasu kuma ba ma wannan ba da kuma hadisai da aka ambata a wannan babin su suka bayyana mana me ake nufi da al-islamu fi shar'i to wannan shine abin da zamu zo nan gaba mu tashi a kansa akan wannan aya yanzu dai mun gama da madkhal mashigar wannan babi mun ji ma'anar al-islam yanzu zamu fara da ayoyin da malam Muhammad bin Abdul ya kawo mana insha Allah a darasi na gaba Allah ƙara mana basira da fahimta Allah tabbatar da mu a musulunci ya tsare mana musuluncin mu ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah taimaki shugabanninmu ya tsare su daga sharri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina yin NYSC a nan garin kasaru ta halatta a gare ni Allah ƙara lafiya to matsalolin kasaru an daɗe ana zance a kansu in ka zauna a nan a matsayin wanda zai zauna a matsayin kamar mazaunin gari weekend za ka iya zuwa kila ma ko kuma a ce baka zuwa weekend yanzu kamar mai zuwa sabis halin zamansa na sabis guda biyu ne akwai zaman camp da kuma inda za a tura shi primary assignment kamar da ake cewa ko zaman camp sati uku har za haka yake ko zaman primary assignment kuma kamar yadda ma'aikaci yake zuwa haka zai so haka in koyi tsakanin da Kano sai zuwa weekend shi ko lokacin kan kowannen fitar ma babu ai don haka abinda zan baka shawara matsalan nan ta kasaru matsala ce da akwai sabani mai yawa tsakanin malamai a kanta idan ka zo garin da za ka daɗe ɗin ka ajiye ƙasaru ka yi sallah da jama'ar gari ku ta jam'i ya fi maka kamar a irin wannan zaman in ku akan hanya kake za ka tafi ko wuƙen gaje ka dawo to dama wannan akwai ƙasaru in kuma kai kaɗai ne ba jam'i ba to kana da zaɓin kai ƙasarun ko kuma ka cika amma in ka samu jam'i ka daina yi wa kanka hasarar jam'i ka ce kai rayuwarka sunanta rayuwar ƙasaru kullum kana ji ana Allahu akbar qad qamati sala a masallaci wajibin mutum ya ji kiran sallah kamar yadda malam Usaimin ke faɗi in mutum ya ji kiran sallah wajibi ya amsa to amma in ka rasa kai kadai za ka yi to kana da damar ka yi kasaru gwargwadon hadisai da suka zo a wannan babi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin kwana goma sha bakwai wani wuri kwana ashirin a wuri guda yana kasaru mas'alar akwai saɓani ne a cikinta amma abin da zai fi bayyana wa mutane abin da ya kamata su yi musamman in ana zaune a kan akwai masu karatu akwai marasa karatu to a ɗora su akan abin da ba za a samu rikici ba ya fi sauƙi ni ina ba su shawarar su cika sallah akan in ana jam'i a masallaci amma ba a ɗora a ce tunda mu muna kan dukkan mu masu ƙasaru ne kullum sallar su ƙasaru ba haka ake yi ba yawwa an fahimci abin yawwa in dai jam'in mutanen gari ne ka samu wannan ka cika to jam'i kuma da ake har yanzu a kan a saba da yin su na mazauna inda kun ga a maganar jumhurin malamai wanda kuma shine ra'ayin malam bin baz akan wannan matsala din rahimahullahu ta'ala har littafi ya rubuta akan wannan cewa duk inda mutum in zai yi tafiya kowa ya sani akwai zaɓin ko ya ƙasar ko kuma ya cika amma in tafiya ta daɗewa ce to ya zama tare da mazauna gida ya cika sallah da su yafi in mutum zai daɗe amma an ku tafiya ce da ba za ta daɗe ba shi yasa jumhurin malamai suka kayyade da maganar kwana hudu din nan ba abin da za a yi watsi da shi bane a ce a maganar malaman fiqihu ne mu maganar malaman hadisi zamu dauka malaman hadisin su ne malaman fiqihu an fahimci wannan abu yawa amma idan mutum shi kaɗai yake tafiya ko makamanci wannan ba kuma jama'a haka tare da shi yanzu muna samun wannan yawan tambayoyin ɗalibai sun tafi china karatu wani ya bugo min daga mauritius ba rawar can gashi nan suna tare da abokansu sun tafi ba wani shekara hudu zai yana da digiri a can wai wani ya tafi can wani malami ya ce masa wai ta yin kasura har shekara hudu dalilin sabanin nan mun sani rashin nassoshi ne akai kai shi ma cewa a yi ɗin ba nasso shi ne ƙuru-ƙuru a kai ba fi'ili ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wancan su ma fi'ili ne suka yi istidlali da cewa yayi don haka akwai kowanne yana da ɗan asalinsa kuma ilga'in wani abu musamman a inda mutane ba karatu suke ba ko kuma zai iya jawo rikici don wani misali a ce ya zo zai dau a ce masa rayuwarsa gaba ɗaya kullum ƙasar zai wani ba zai fahimci wannan abun ba illa dai da yake mutane yanzu mazhabar sauƙin yasa suna ta son ƙasarun ba wai saboda akwai wanda baya bin baya yadda da irin wannan mazhaban abin amma za ka ga ya yadda saboda kawai sauƙi saboda sauƙi to musulunci ba maganar harkar sauƙi bane ka yi abin da yake yana da dabti ya fi maka yawwa Allah sa an gane magana ta na hmm. idama in ya koma in ya koma weekend dama ai garin su ya tafi kuma ni dai garin su la'alla mai mata ne ko ko ba mai mata bane nan ne gidansu dama asalin abin da ake kallo shine inda rayuwarka tafi yawa nan ne gidanku inda rayuwarka tafi yawa nan ne gidanku ko a ce inda kake da iyali da inda kake da iyali ka koma misali iyalinka tana Kano ka zo nan to nan in kayi kasaru saboda tafiya tun ka koma gida kuma tun daga matarka nan ne garin ku asali to kuma nan ba za ka yi kasar ba an fahimci abin in ku ba mata kamar mai NYC din da ya faɗa da yake wasu daga mafi yawan su ba masu matan bane to dama duk inda ya je in yayi kasar ba matsala ba ce an fahimci abin Allah sa mu dace kamar da dai an bata mana gaskiya babin nan nassoshi ne babu kuru-kuru akan kowane ra'ayi da ka istihadat ne na malamai kar a inkari mai tsanani akan kowane ra'ayi amma duk abin da zai fi haɗa kai to a shi ya fi an fahimci abin insha Allah to wannan rubutun ban gane shi sosai ba a ce kala fama balul qurunil ula sai kuma yace laqad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alqurunil ula basaira lin-nas to wai suwaye qurunul ula a suratu taha suwaye kuma a suratul qasas abin da ake mai dama da alƙurunul ula ƙarnoni da suka gabata kowanne zai iya zama in ka ji malamai sun faɗi wani abu bitta'ayini to istihadi ne in ba nasi aka samu daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zaka alƙurunul ula a nan da can kowanne su ne dai al'ummomi ko karnoni da suka shuɗe a baya tunda Allah maɗauki ya faɗi cewa ya halakar da su ya halakar da alƙurunul ula fama balul ƙurunul ula ina sha'anin karnonin da suka wuce ma'ana ka tambaya me labarin su sun kafirta an halaka su shi ma wannan laqad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alqurunul ula dan ba wani rikici a cikin waɗannan ayoyin sai dai in ban fahimci me kake so ka faɗa ba wannan kuma yana cewa Allah ƙara malam lafiya malam dangane da interest na banki zan iya bawa makwabci na ko aboki ko dan uwa dan uwana waɗanda suke cikin halin bukata domin ni na kubuta daga haramcinsa in an ce shi abin da ya shafi wannan malamai cewa suka yi kai takhallusi in an ce takhallusi ko shine ka rabu da abu ba ka da lada a cikinsa ba sadaka bace in kai ka rabu da shi ne don ka fidda ƙazanta daga cikin dukiyarka to shi yasa wasu malamai suke cewa baka girmama yan uwanka ba in ka ba su ƙazanta amma kai takallusi da su a wani duk da dai wasu malamai suna cewa in akwai mabukata amma ba yan uwanka ba mabukata dai wanda ma ba sanin su kai ba ka ba su yafi ko a yi wani abun alheri na taimakon al'umma da shi al-masalih al'amma wato taimakon hanya rijiya da makamantan irin waɗannan abubuwa wasu malamai sun fi ganin haka ya fi amma in ka bayar ɗin ba matsala ba ne illa tsakaninka da ‘yan uwanka kuma ya kamata a ce ba hakan kai ba duk da dai ‘yan uwan yanzu tun da dai kuɗi ne in aka ce za a ba su ba za su ce ba sa so ba Allah kyauta zamaninmu na harkokin kuɗi